أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa yau muna litinin sha biyar ga watan Ramadan wata na tara a jerin watannin wato shekara ta musulunci, hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma sannan muna cikin suratul an'am jiya mun tsaya aya ta tis'in da uku zuwa ta tis'in da hudu a shafi na ɗari da talatin da tara a yau ma insha Allahu ta nan za mu tashi sai mu ɗora har zuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya uwace muna muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala yayi sa mu yi kyakkyawan karko Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance wato makoman mu da mu da ku gaba daya Allah ya ce wala qad ji'tumuna furada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Walaƙad ji'tumuna furada, haƙiƙa kun zo muna furada kuna ɗai ɗai ɗai ɗai, an gane ko kowa Allah ya halicce shi a matsayin shi shi kaɗai. Muka ce, ko da wato an haifi mutum tawaye ne biyu ko uku ko abin da fi haka, kowanne mutum Allah ya yi halittarsa shi kaɗai daban. Ina fata an fahimce ni, an gane ko? ko kuna ana magana ne akan aghlabun nas mafi yawancin mutane su an halice su su kaɗai ne a cikin cikin mahaifiyarsu amma ko a cikin ciki ko ne an yi masa tashi halitta ta daban mun fahimci wannan ko wani in zai ita to akwai mutanen da suke ake gani sun haɗu guda biyu ko ba haka ba duk da haka nan daga baya ne aka haɗa su don kowane yana da nashi kai yana da nashi gaɓoɓi wanda sun kafa mabanta shi da wancan kun fahimci wannan da kyau ko ko wala qad ji'tumuna furada kun zo muna kuna makaɗaita ba ku da mataimaka duk tsaron da aka yi ma a duniya ran da aka ce Allah ya ce a kawo ka daga ran nan zaka zo kai kadai waɗansu malamai suka ce furada za ku zo muna makaɗaita tsirautattu minal amwali daga dukiya almuhimmu dai zaka zo ma Allah kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku daga farko muka ce mai har da alqur'ani yayi hassara a cikin suratul kahf laqad ji'tumuna kama khalaqnakum wato a cikin suratul an'am akwai wawun can kuma babu wawun an gane ko sannan a cikin suratul an'am akwai furada amma kuma a cikin suratu wato al-kahf babu furada laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku wato a karo na farko a lokacin da muka yi muku halitta ka zo duniya baka da komai zaka koma duniya baka da komai baka da izinin ka ce a'a kai yanzu zaka tafi da kaza zaka tafi da kaza zaka tafi da kaza wannan ƙarya ne an gane ko yadda ka zo nan haka zaka koma yadda ka zo talaka baka da komai a duniya haka zaka koma talaka gaban Allah subhanahu wata'ala da haka kaga wannan ya ishi mutun ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala an gane ko Allah subhanahu wata'ala bayan ya faɗi ko zai tayar da su suna makaɗaita a cikin kahaf sai ya nuna cewa za ka zo ka iske duk abin da ka aikata an lissafe shi an aji maka an gane ko an lissafa shi an aji ma an gane ko wato laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida wa wudi'a al-kitab فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا bayan sun zo furada kuma aikin da suka yi za su same shi an riga an tantance shi ina fata a fahimci bayan kuma an tantance aikin an gane ko kuma sun manta don Allah ce yawma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu sace ahsahu Allah wa nasuhu bayan Allah ya kiyaye shi sannan kuma su sun manta kaga bakin tashi hankali kenan sun ma manta balle su tuba balle su nomi gafarar ubangijin su Allah shi muna tsari an gane ko wannan kuma wato Allah ya faɗi yadda za su zo bayan aika aikar da suka aikata an gane ko wato bayan Allah ya faɗi cewa sun yi ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya sun yi bushashar su don Allah ya faɗi wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiba to wannan wa man azlamu yana da alaka ne da waɗanda suka yi zaluncin nan halin da za su zo ma Allah subhanahu wataala dan haka duk bushashar da mutum yayi mun faɗa waɗanda suke cewa wato abin nan sun kirkiri Allah ƙarya sun jingina ta ga Allah aw qala uhiya ilayya ko suka ce an yi musu wahayi to menene bambancin iftara ala Allah kadiban da qala uhiya ilayya ai duk ƙarya ce sai dai malamai suka ce iftara ala Allah kadiban wato yi ma Allah ƙarya ba dole sai ka ce an yi maka wahayi ba aw qala uhiya ilayya wannan takhsisi ne to kaga tsakanin am da khas babu matsala domin in an kai nafiyul khas an yi nafiyul am amma in an kai nafiyul am ba a yi nafiyul khas ba sai sa aka kawo shi sannan kuma menene alakar sa da aya waccan ta gaba wato yi ma Allah ƙarya ko zalunci yana da yawa idan dan adam zai aikata shi shine cewa tubdunaha wa tukhfuna katira da Allah ce kuna koye ta to ɓoye abin da yake daga wajen Allah shi ma aina daga cikin manyan manyan zalunci dan ya ce wa man azlam mimman katama shahadatan indahu min Allah sannan kuma daga cikin waɗanda suka yi zalunci wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah kaga wannan zalunci ne ko to sai Allah subhanahu wataala ce walau tara idh zalimuna kaji abin da ya hada su illa ta zalunci to wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra وتركتم Allah ce sai kuka bar ma khawwalnakum abinda muka baku an gane ko asilin fi'ili na khawwala yana nuhin a'ta cikin suratul zumar ya zo a wurare guda biyu wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilay thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أولي نبي فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم تو أنن سيكاغاني نفرقو ينا دواون نبي ينا دفاعون وإذا مس الإنسان ضر sannan bambancin sa da na suratu Yusuf shi na suratu Yunus akwai ma'arifa ne wa idza massal insana dhurr kenan Yunus tana da wawun da ma'arifa sannan suratu zumar na farko yana da wawun da nakira na biyu a cikin suratu zumar yana da fa'un da nakira in ba haka ba cikin hadda alqur'ani sai ka karo da matsaloli wa taraktum kuka bar ma khawwalnakum abinda muka baku an gane ko wato khawwala bi ma'ana a'ta abinda Allah subhanahu wata'ala ya baku wara'a zuhurikum kuka bar shi bayan ku wato kuka bar abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba ku a bayan ku kuka baro shi a nan duniya shikenan an yi ta ƙare to ma ismul mausul ne ma khawwalnakum abinda muka ba ku mine ne aka ba ku Allah ya bada ni'imomi da yawa a duniya in wanda aka ba ilmi ne an ba shi ilmi an gane ko kenan abinda ya baro a nan duniya na aiki da abinda za a yi da ilmin sa to in baka yi aiki da ilmin ka ba wato ka saka ilmin naka cikin banna kenan abinda duk ka samu wala tasaru bi ayati samanan qalila duk abinda aka baka ka sayar da ayoyin Allah to taraktum ma khawallakum wara zuhurikum domin ilimi wa yake bada ilimi Allah ni'ima ce to tunda Allah shi yake bada ilimi allamal insana ma lam ya'lam ko ba haka ba والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا kenan duk wanda ya sai da ilimi da wani abu duk abin da ya samu ko na suna ko na menene zai bar shi in kuɗi ne za ka bar su yadda mai kuɗi zai bar su in gidaje ne za ka bar su in mata ne za ka bar su ma khawwalnakum kai wani yake cewa hatta da sunan dan adam in ya mutu za a canza shi sai a ce a ɗauko wato in ya mutu sai a ce a yi magawa wanka in an yi sai a ce a yi magawa sallah sai a ce an ɗauko janaza ba a mazanta sunanka sunanka ya fara ɓata ya fara ɓata a duniya idan mulki ne kuma wa taraktum ma khawwalnakum wa yake bada mulki Allah subhanahu wa ta'ala qul illahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khairu innaka ala kulli shay'in qadir sannan in dukiya ce ma khawwalnakum zaka bar dukiya a nan duniya wa yake bada dukiya Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko sannan duk wata ni'ima da zaka samu a nan duniya ko ta ƴaƴa ko ta mata ko ta miwa yake baka ita Allah subhanahu wa ta'ala wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ashe Allah ne sanya ku zaman to halifofi ya ga dama ya baku in ya ga dama sai ya karbi ya doka ba wani ƴaƴan Allah ya baku su to bai dace a ce ni'imar da Allah ya baka ba da ita zaka saba ma Allah da ilimin da Allah ya baka zaka kokarin ka saba ma Allah ka neman makan ka girma ka saba ma alqur'ani ka saba ma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka saba ma fatawan malamai na gari saboda a sanka an gane ko to wannan ka kafirce ma ni'imar da Allah ya ba ilimi wato ana yada shi ne a karantas a nuna ma mutane hanyar Allah sai Allah ya daukar da kai ina fata an fahimce ni kenan waɗansu abin da ke sa su girman kai ilimin da suka samu na addini waɗansu abin da ke sa su girman kai su rai ilimin da suka samu na duniya to duk abin da ilimin nan ya haddasa ya haddasa musu da jami'o'in da suka gina da motocin da suka gina da kumbon da suka gina da milene da milene saratkum ma hawwalnakum wara'a zuhurikum sannan in mun ce ‘ya'ya ne za ka bar su a nan duniya ko ba haka ba a ya sabu da an nama numidduhun bihi min malin wa banin nusari ulahum fil khairati bal la yashurun da ‘ya'yan da dukiyar su suke sa kuna ƙaryata malamai kuna walakanta su kuna zagin su an gane ko an kana za malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin ko ba haka ba to duk dai abin da Allah ya baku ma khawwalnakum duk abin da ya baka a duniya kasancewa kana da jama'a zai isa ka girman kai a haula alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahma ko ba haka ba wanada wanada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bi simahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun yawan jama'a na sawa girman kai da shine yan siyasa suke tinkaho ko ba haka ba muna adda majority kuɗi suna sawa dan adam rinka tinkaho wanda yake da ilimin addini yana iya tinkaho da ilimin addinin sa ƴaƴa in su mutun yawa mutun yana da mata yana iya alfahari da mata yana iya alfahari da kaza to dukkan su ba alfahari bane ka ga mi kai na cikin neman yarda Allah da wanda ni'ima da Allah ya baka in ko ba haka ba za ka bar su ko mi ka gani mutanabbi yake cewa subiqna ila dunya فلو عاش أهلها منئنا بها من جيئة وذهوب تملكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق سليب يتي سبقنا إلى الدنيا أرقى يوم زوى الدنيا يتي فلو عاش أهلها داري متانا فرقونا دنيا سرايو منعنا بها من جيئة وذهوب da ba mu samu zowa ba ji'atin da alhamza ne wa zuhubin da mu samu zinariyar da mutane suka bari ba domin suna nan a cikin duniya da ba za ta ishe mu ba amma waɗansu suna mutuwa ana haihuwar wasu dukiya wasu na mutuwa ana rarraba ta ka mutu ka bar kuɗaɗe sai a rarraba mu mutane ko sai ya samu nashi rabu ke sa ana ana jiran mutuwar ka yace tamallaka halati tamalluka salibin wato wanda zai zo ya mallaki duniya kamar mai kwace daga asalbu ne an gane ko da sinun wato salbu kwace wa faraqaha al-madi firaqa salibi yace shi ko wanda ya barta ya barta kal maslub kamar wanda aka wato aka kwace ba haka na su suna tafiya ana kwace musu mu ma za mu tafi wadansu su kwace su ma za su tafi wadansu su kwace har karshe al'amarin ya koma ga Allah inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'una وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وما نرى بمغنيبا معكم تاردكو شفعاءكم وما ستيتونكو don sun yi iddi'a'in suna da masu ceto ko ba haka ba waɗansu sun ce mala'iku za su cece su an gane ko waɗansu sun ce gumakansu za su cece su waɗansu sun ce kaza ayoyin alkur'ani sun yi bayanin wannan to Allah ce ba mu gansu ba an gane ko nan ba ana nufin Allah bai gane su ba dan Allah babu abin da Allah subhanahu wataala bai gani amfanin su ne ake zanci an gane shufa'akum masu ceton ku malaman luka suka ce ash-shaf'u diddul witri in an ce shafa'i shine abin da yake biyu biyu biyu biyu al-witri shine abin da ya saba ma biyu kenan in mun ce shafa'i biyu hudu shida takwas goma sha biyu har zuwa sama in muka ce witiri shine ɗaya uku biyar bakwai tara zuwa abin da ya sama to shine ashaf'u to daga nan an ka sanya ma suna shafa'a saboda wanda zai zo ya neman maka alfarma ya shafa'u kenan zai zamanto ya zamanto tarin adadi da kana kai kaɗai yanzu ka samu wanda zai zo to shi yasa kakka sa tsammanin an ce shafa'i da wuturi wani sai ya fassara shi da sallar da ake yi ta bayan sallar abin nan abin nan bayan sallar isha'i ko wannan ba shi bane a'a shi ma yana daukar wannan shi yasa in ka dubi cikin tafsiri na suratul fajr wal fajr wa layalin ashr was shaf'i wal watr ko wal witr qira'o'i guda biyu kadiba cikin at-tafsirul kabir na imam fakhruddin razi ya ka magana sun kai magana guda goma sha wani abu saboda kalima ta ashaf'i wani lokacin tana ɗauka duk abin da yake bibbiyu alwitir tana ɗauka ɗaya ya kawo maganganu yana ɗauka wannan yana ɗauka wannan yana ɗauka wannan yace ashaf'u shine Allah alwitir duk abin da ba Allah ba domin wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun qul huwallahu ahad ya ɗauka ce ashaf'u annabi isa wal witru yace sauran mutanen duniya don shi yana da mahaifiya bai da mi bai da mahaifi to sauran mutanen duniya suna da mahaifi suna da mahaifiya ya dauki wannan ya ka dai misalai da dama ka koma cikin at-tafsirul kabir kaga wannan ba mu gane su ba waɗanda kuka ce za su yi muku ceto wa ma nara ma'akum shufa'a'akum waɗanda kun kai iddi'ai shi yasa Allah ya musu inkari a wurare daban-daban yake cewa wato wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah قل أتنبعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء waɗanda kuka riya cewa su abokin abokanan tarayya ne kuka sanya su abokanan tarayya wato ga Allah a wajen bauta shine sharik waɗansu malamai suka ce a'a za'amtum annahum fikum shuraka kun ce kun yi sun yi muku alƙawarin za su ɗauka muku zunubi ko ba haka ba to kaka za a yi su ɗaukar muku zunubi alhali musulunci ya ce wala ta zai ruwa ziratun wizra ukra wani ba zai ɗauka wani laifi ba a'a alhali kafirai ku sun yi wannan ƙarya wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilin min khatayahum min shay innahum lakadibuna to amma anan sai Allah ce wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim sai ka ce a sun ci karo da juna can an ce wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay nan ko an ce kuma wala yahmiluna asqalahum a'a zunubin wanda za su ɗauka nasu na batar da su da suka yi za a ƙara musu wannan zunubin ba tare da kuma an rage na waɗancan ba shi ne abin da alkur'ani yake nufi an gane ko ko mu ce shuraka abokanan tarayya wato wajen bautawa Allah da suke yi da suke hada su da Allah ko mu ce shuraka shine wato abin nan waɗanda za su kai musu alƙawarin za su ɗauka musu zunubansu a ranar tashin alkiyama wannan ko soke burutsu ne an gane ko Allah ce to laqad taqatta'a bainakum akwai ƙira'a biyu a nan akwai laƙad taqatta'a bainukum akwai laƙad taqatta'a bainakum in mun ce laƙad taqatta'a bainukum mun yi manunun dhamma imamu hamza da imamu ibnu kathir da imam abu amr ibnu al-ala da imam ibnu amir da imam yaqub da imam khalaf al-ashir su sun karanta laqad taqatta'a wato bainukum suka mishi dhamma sannan imamu nafi' da imamu al-kisa'i da imamu abu ja'far da imamu hafsu an asim an gane ko su ko su suka karanta laqad taqatta'a bainakum to bainakum kinnan in mun karanta laqad taqatta'a bainakum sai ya zamanto shi bainu kinnan wato ya zamanto matsayin suna ne al ismu an gane ko al bainu kuma kalima ce wadda tana nufin haduwa ta dullu ala al bu'd wal wasl wani lokacin tana nufin abu yayi nisa wani lokacin tana nufin abu ya hadu to amma da tana nufin abu yayi nisa kenan laqad taqatta'a bainakum al bainu shine nisanta ibnu al qais yace jazi'tu wa lam ajzi' min al bayn majza'an wa azzaitu qalbi bil kawa'id mulaq kaga jazi'tu wa lam ajzi' min al bayn jazi'tu yace naji tsoro ko na yi raki kai yace walam ajiza kuma ban ji tsoro ba saboda na rabu da wani kuma ina wato na rabu da waɗansu zan haɗu da waɗansu ko ko waɗansu sun mutu mutane zan haɗu da waɗansu walam ajza min albayni majza'an ban ji tsoro ba haqiqatan yace wa azzaitu qalbi sai na yi zuciya ta ni mata lallashi ni mata ta'aziyya bil kawaibi da ƴan mata da yake soyayya da su mula'un abin kauna kaga shi na tunanin abin da zai mai ta'aziyya shi in ana zuwa gidan mutuwa ayi ta'aziyya shi da mata da yake mazuciyar shi ta'aziyya ala ayyati hal da min albayn shine daga rabuwa laqad taqatta'a bainakum wato kenan alaka ta yanke tsakankaninku shine albaynu nan ga sannan in muka dauki qira'a ta wadancan da sun karanta laqad taqatta'a bainakum domin albaynu nan can shine fa'il nan ko laqad taqatta'a bainakum sai zamanto baina nan zarf ne an gane ko yana iya zamantowa zarfu zaman sannan yana iya zamantowa zarfu makan hasba abinda an kamishi idafa zuwa gare shi kenan sai ya zamanto waɗansu malamai suka ce to ina fa'ili sai waɗansu malamai suka ce da an ka ce laqad taqatta'a bainakum tunda babu alfa'il an gane ko sai ya zamanto alfa'il mafhumun min alfi'l kenan laqad taqatta'a at-taqattu'u bainakum domin mi domin ana iya fahimtar masdari ko suna daga fi'ilin da ya gabata i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa ay al-'adlu al-mafhum min i'dilu to laqad taqatta'a bainakum wadansu malamai suka ce al-fa'il ma laqad taqatta'a ma bainakum kamar yadda wata qira'a ta zo wato shadda ce kenan ma alladhi bainakum abin da ke tsakankanin ku ya yanke alaka za ta yanke tsakankanin su shine laqad taqatta'a bainakum domin ranar tashin alkiyama alaka za ta yanke tsakankanin su da duk abin da suka bauta ma wanda ba Allah ba an bauta ma Isa Isa zai bar gare su wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم sun bauta ma mala'iku za su bijire musu wa yau mai yahsuruhum jami'a sun mai yaƙulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyakum kanu ya abudun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim ko ba haka ba sannan sun bauta ma gumaka wa idara alladhina ashraku shuraka'ahum qalu rabbana ha'ula'i شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون دو وند أكبوتا ما زي برد غريس ولا تاشا الكيابة أن قال كو شيسا التي إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا دكا سزاس أبنا سنن بايا ونن لقد تقطع بينكم ألاك ذات ينككم سكامة جونا ذات سكيني مجونا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين كوبا هكذا sannan kuma adawa za ta tsananta tsakankanin su har cikin wuta domin Allah subhanahu wataala ya faɗa muna wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tas'umuna abinda kuka kasance kuna riyawa na ƙarya dhalla ankum zai bata daga gare ku an gane ko asalin kalima ta ad-dalal cikin alqur'ani tana iya zuwa da ma'anoni daban-daban dhalla wani lokacin tana nufin abu ya bata ko ya buya ba a ganin sa وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد kaga nan ba suna nufin an shiga a'a wai idan jikinmu ya shiga cikin ƙasa ya bace ya noce ya nace ba a ganin shi a inna la fi khalqin jadid sannan ad-dalal wani lokaci tana zuwa da ma'ana wato bata an gane ko ta rashin gane gaskiya rashin bin tafarkin addinin musulunci an gane ko domin Allah subhanahu wata'ala ya faɗa balil ladina la yu'minu bil akhirati fil azabi wad dalal al ba'id sannan wani lokaci ad-dalal tana zuwa da ma'ana ta rashin sanin haƙiƙanin al'amari ko ba haka ba qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim ƴaƴan annabi abin nan ko mu ce jikokin annabi yaqub ko ƴaƴansa suka ce tallahi innaka lafi dalalikal qadim dan ya ce walamma fasalatil ayyu qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim kaga zamu ce jikoki tunda ƴaƴan sun fita to amma sun ce lafi dalalika suna nufin annabi yaqubu ya bata kafiri ne a'a suna nufin wato hankalin shi ya tafi daga sanin hakikanin al'amarin yusuf da yana nan dai cikin wannan abin da yake ta ɗemuwa shi yasa wa wajadaka dallan fahada Allah ya same ka kana binciken hanya ta addinin musulunci ba ka kasance akan fata ba tunda hadisi ya zo yana cikin kogon hira fa yatahannafu fihi ko wa huwa ta'abbudu layali zawatil adad bai kasance akan shirka ba da haka zaka fahimta kalimar in ba haka ba sai ka zo kai ta fassara ka ce wa wajarka Allah manzo Allah ya kasance kafiri yanzu yanzu malamai su azama kabla san wa dalla ankum ma kuntum tas'umun abinda kuka kasance kuna riyawa kuna fada wato ya bata gare ku anan dole sai kai hattara na farko ababen da aka bauta ma daban-daban ne an bauta ma mala'iku ba tare da sun yarda ba an bauta ma annabawa ba tare da sun yarda ba an bauta ma ababe wato bayin Allah na gari ba tare da sun yarda ba to waɗannan dalla anhum domin suna can cikin aljanna ba za su gansu ba mun fahimci wannan da kyau sannan kuma to an bauta ma gumaka da waɗansu mutane kuma sun yarda to waɗannan kuma jam'in da za ka yi ranar tashin alkiyama ai za su ga juna za su tsine ma juna to na farko wato in gumaka ne daga farko an gane ko ba za su gansu ba ina fata an fahimce ni daga baya Allah zai nuna musu su domin in sun tashi ba za su ga ina ne waɗannan gumakan suke ba kenan ka ganan wato ba su gansu ba ne gani na ido alhissi amma kuma daga baya za a kai su cikin wuta suna ganin su amma ba za su amfane su ba sai zaman to nan bacewa ba wai ba sa ganin su bane amfani su ne su gani ba da haka zaka hada ayoyi in ba haka ba zaka samu matsala domin ya ce wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu a antum adlaltum ha wato ibadi haula'i kaga nan ahum dallu sabil kaga nan za a tambaye su gasu gasu to amma kuma wani sai Allah ce wa idara alladina ashraku shuraka'ahum kaga kafin wancan lokaci ai su gansu ba daga baya za su gansu sannan za a da su a cikin wuta innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waliduna amma can za su kafirce musu domin za su ce ma kuntum iyana ta'budun kenan kaga suna ganin su abinda suka ce ne ba zai amfane su ba wallahi in ba haka ba kana samun matsala cikin tafsirin alkur'ani Allah shi mun mai kyau wa dalla ankum ma kuntum tas'umun inna Allah
inna Allah faliqul hadd wan nawa yukhrijul hayya min al mayyit wa mukhrijul mayyit min al hayy ذلكم الله فأنا تؤفكون Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah haƙiƙa Allah an gane ko faliqul habbi wan nawa kalima ta faliq tana da ma'ana guda biyu wanda malamai suka fi kawowa shine faliqu bi ma'ana al khaliqu an gane ko ko kuma au kalima ta al falaq wani lokacin tana nufin ashaqqu kenan inna Allah faliqul habbi wan nawa Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicci in mun ɗauki faliq bi ma'ana khaliq al habbi qaya ta abubuwan da ake shukawa wannawa da ƙwaya ta ‘ya'yan dabilai an gane ko ko kuma inna allaha faliqul habbi wannawa Allah shi ne yake tsaga ɗan dabino kuma Allah shi ne yake tsaga shi ko ya yi masa tsaga ko kuma ya fitar da shi lokacin da aka sanya shi a cikin ƙasa ina fatan kun fahimta wato shine wannan abin da wannan kalma take nufi da wannan zaka ga qul a'udhu bi rabbil falaq wasu sun fassara shi da al falaq wato shine abin nan safiya ko kuma sun sun fassara shi da mahalicci domin Allah shi ya fitar da wani abu daga wani abu to dukkan dai Allah shine mahaliccin don babu wanda ya halicci kwaya in ba Allah ba sannan kuma Allah shine yake tsagar da ita sai dai in mun dauki nan faliqul habbi zai dauki mai tsaga shi da zai fi abin nan tarjihi saboda munasaba ta abin nan faliqul habbi wan nawa menene annawa annawa da alif an gane ko ismu jinsin ne na nawatu nawatu shine wato dan dabiru an gane ko ɗan dabino to wannan ɗan dabinon nan shi ne ake cema nawatu da alhamza to jam'in shi annawa idan za a tsaya sai a ce annawa da alif ya zan ismu jinsin waɗansu malamai suka ce ismu jam'in ne shi ko annawa in za a tsaya sai a ce annawa saboda mi saboda sa'ul marbuta ne kenan wajen tsayawa abinda zai bambanta maka tsakanin su shine wancan za a tsaya akan alif wannan kuma za a tsaya akan ta'ul marbuta sai a maishe ta ha kamar ha'us sakt ana fata an fahimce ni wannan kuma yana nuna mi yana nuna kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala shi yake yin wannan yace yukhrijul hayya minal mayyiti an gane ko wa mukhrijul mayyiti minal hayyi idan muka duba a sauran qira'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Imam Ibn Kathir da Imam Ibn Amir da Imam Abu Amr Ibn al-Ala da Imam Shu'ba sun karanta يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي to almayit shine wanda zai mutu a tsarin larabci wanda bai mutu ba almaiti kuma shine matacce to in an ce yukhrijul hayya yana fitar da alhayya rayayye min almayiti daga wanda yake matacce shine almaiti to kaga nan kira su ai ba matsala amma yukhrijul hayya yana fitar da rayayye min almayiti daga wanda zai mutu bai riga ya mutu ba a'a to saboda Allah yana da cikakken sanin cewa sai bayan ya mutu zai fitar da shi shi yasa sanya musu suna almayyit ku gane kira'o'in da kyau wa mukhrijul don ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa mukhrijul mayyit min al hayy Allah shi yake fitar da al mayyiti wanda bai riga ya mutu ba in mun dauki al mayyiti matacce min al hayy daga raye Allah na iya fitar da shi ta kowace hanya ko da mun kaddara ya mutu din domin in mun ce yukhrijul hayya yana fitar da rayayye min al mayyiti daga wanda zai mutu ai ba zai iya fitar da shi kafin ma ya mutu din tunda ya san da cewa zai mutu sannan mukhrijul mayyiti zai fitar da matacce wanda bai riga ya mutu ba min alhayy daga rayaye to amma nan tana yiwa yana nufin ya mutu din in mun fassara da mataccen na ya mutu in mun fassara da zai mutu Allah ya san lokacin da zai mutu kuma Allah na fitar da shi cikin halin rai kuma Allah na fitar da shi cikin halin mutuwa to sai dai malamai suka yi maganganu da dama daban-daban anan waɗansu malamai suka ce nan an ce yukhrijul hayya min almayyiti wa mukhrijul mayyiti min alhayy yukhriju fi idina mukhriju kuma ismul fa'il ne to ya an kai an kai asful ismi alal fi'il malamai suka ce wannan babu matsala ana iya asful fi'il alal ismi ana iya asful wato ismu alal fi'il ba matsala bane a cikin larabci dalili kuma ya zo a cikin alqur'ani awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin sai Allah ce wa yaqbidna kaga saffatin bai ce wa qabidatin ba kaga an yi asfu abin nan wa yaqbidna an yi asfu abin nan al fi'il alal ism sannan kuma ana iya a ɗauko ismu sai a yi akufin fi'ili a kansa wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa asarna bihi bai ce falmusirati ba an gane ko kenan wannan ya halatta shi yasa ibnu malik da yazo a cikin wannan da ya kawo a baiti sai ya ce wa atif alasmin shibhi fi'lin fi'la wa aksan ista'mil tajidhu sahla ka ɗauki fi'ili ka yi atafin shi akan suna kuma ka ɗauki suna a atafin shi akan fi'ili wannan duk ya halatta in kuma na hauna ya zaka kace babu shi to sai mu san wannan ka samu matsala yukhrijul hayya min al mayyiti wa mukhrijul mayyiti min al hayy to anan kuma menene al hayy da al mayyit waɗansu malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da al mayyit shine an nutfa igon mani lokacin bai da rai an gane ko daga cikin shi Allah yake fitar da dan adam al hayy an gane ko waɗansu malamai suka ce daga cikin kuma shine wato albaiba kwai kwai abu ne wanda yake matacce amma daga cikin shi Allah yake fitar da abubuwa masu rayuwa waɗansu malamai suka ce daga kamar wannan akwai albazar ko albuzur shine wato ƙwayoyi da ake shiri shukawa ba ƙwaya wacce wanda ake sha ba ta ƴan ƙwaya ƙwaya wanda ake shukawa wanda zaka gani akwai ta gero akwai ta hatsi akwai ta kaza daga cikin ta zaka ga waɗancan abubuwan sun fito to shine abin da ake nuhi yukhrijul hayya min al mayyit wa mukhrijul mayyit min al-hayy waɗansu malamai suka ce a'a nan ana nufin Allah yana fitar da musulmi daga cikin kafiri ya fitar da kafiri daga cikin musulmi domin kafiri matsayin matacce yake an gane ko wa ma anta wato fa innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa du'a idha wallaw mudbirin kaga na al-mauta al-kuffar li anna qulubahum maqburatun fi ajsadihim matatu ne sai waɗansu malamai suka zo shine abin da ake nufi to duk inda ta kai ta kawo tafsirin musu karu da juna ba domin kafiri an kire shi almayyit cikin alqur'ani babu matsala inda ma yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhum Allah ko ba haka ba ko ko fa innaka la tusmi'u al mauta wa la tusmi'u summa du'a idha wallaw mudbiri kafir rai ake nufi mayyituna ne aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas kafiri ake nufi to kenan kuma waɗancan ababen mun tabbatar da matattu ne sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya fitar da su daga cikin masu rayuwa kuma mun san cewa musulmi na iya haifar kafiri kafiri na iya haifar musulmi to kenan sai mu ce waɗannan musu karo da juna ba sai dai mu ce wancan alif kin muna iya ɗaukar ta aliful jinsi ba al ahadiyya ba domin in mun ɗauke ta al al ahadiyya dole sai mun ɗauki guda mu bar guda sai dai mu yi tarjihi amma in muka ce al jinsi domin ababen da Allah ya halitta dukkan su ba su wuce hali biyu ko mai rai ko matacce ba yadda za a yi su da wannan kuma ran nan ko ya zamanto rai ne ma'anawi ko rai ne hissi shi kenan magana ta ƙare kenan Allah yana fitar da su wato hikima ce ta Allah in mun kalli yadda Allah yake fitar da waɗannan ababen yana nuna alamomin tashin alkiyama domin kafirai sun ce ba za a fitar da su ba alhali ko gashi muna ganin shukoki duk shekara kana noma kai na rani kai na kaza kana ganin yadda Allah yuhyil arda ba'da mautiha inna zalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir duk inda kaga Allah ya kawo misalin abin da rayar da ƙasa to zaka ga zai ta'allakantar da shi da alkiyama ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير أما كما إمك كلي آه cewa musulmi yana fita daga cikin kafiri kafiri yana fita daga cikin musulmi sai mu gane hikima ta Allah annabi nuhu ɗansa bai musulunta ba wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kan ma'ana wa la takun ma'al kafirin ko ba haka ba annabi ibrahim wa qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin kuma haka Allah ya ga dama dukkan su suna nuna kudura ce ta Allah yadda Allah yake so haka abin yake kasancewa ba yadda kai kake son abin ya kasance ba ke kasancewa kun fahimci wannan da kyau yukhrijul hayya min almayyiti wa mukhrijul mayyiti min alhayy Allah yana fitar da wannan daga wannan yana fitar da wannan daga wannan to sai malamai suka ce tambaya ta gaba anan shine cewa me yasa aka kawo fi'ili sannan aka kawo ismi maimakon a ce yukhrijul hayya min almayyiti wa yukhrijul mayyiti min alhayy sai aka canza waɗansu malamai suka ce shi yukhrijul hayya min almayyiti fassara ne na faliqul habbi wan nawa sai ya zamanto ma'tufi ne akan faliqul habbi wan nawa wa mukhrijul mayyit min al hayy kenan an fassara shi ne abinda waɗansu malamai suka tafi cewa shine fassara shi kenan ma'ana shi yasa aka tattanza saboda shi yukhriju ba an kawo shi bane a matsayin atsafi an kawo shi ne a matsayin fassara waɗansu malamai suka ce a'a babu wata matsala ana atafin fi'ili akan ismi kamar da ni kawo muku waɗansu malamai suka ce a'a babu matsala da an ka ce yukhriju fi'ili yana nuna at-tajaddud wa takrar yau da gobe Allah yake yi sannan an ka rubuta an ka nuna mukhriju tabbace wannan mulkin yana hannun Allah kenan can mukhrij shine mai yin an gane ko الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار والجملة الفعلية تدل على التجدد والتكرار kenan ko da yaushe Allah shi yake yin wannan sannan kuma fi'ilin yana nuna maimaituwa Allah yana yi yau da gobe shine hikimar da tassa aka bambanta tsakankanin su dole sai ka fahimci wannan domin ka gane inda aka saba gaba wajen fassara alqur'ani malamai suka ce anan akwai i'jaz na alqur'ani shine fitar da kishiya daga cikin kishiya wannan yana nuna iko na Allah subhanahu wataala ma'ana al-asbabu an gane ko abubuwan da Allah ya sanya su zamanto sababi لا قدرة عليها إلا بإذن الله أنقالي كو كو لا تأثير لها إلا بإذن الله باسو ده تأثيري سيدني سيد إذن الله دو من مي ري يا كما تفتر دمي مي ري متتشي يا كما تفتر دمي متتشي أما تي الله يأكسي إن كدبت كم القرآن ده دام الله كاونا mutumin bani Isra'ila wanda ya kashe wani sai Allah subhanahu wataala dan ya nuna kudurarsa sai ya ce a ɗauki saniya a yanka a inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara to bayan an yanka wannan sanuwa kaga da da ransa Allah ce a shiri naman a buga sai a ce yalla akwai sauran rai tare da shi ko ba haka ba amma da aka yanka ta an tabbatar da ta mutu ko to sai aka buge shi da sashen matacce sai fata sai aka samu rayuwa an bugi mai wato matacce da abu matacce kuma ya bada mai rai an gane ko ma'ana abin da yake matacce ya zan sanadiyar samun rayuwa kaga al-afdad kenan sannan Allah ya fitar da daga cikin ice busasshe an gane ko ice wanda yake akhdar danye wanda shi sanadiyya wato abin da yake danye yana mi yana kashe wuta amma cikin shi Allah ya fitar da wuta alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun sannan annabi ibrahim wuta dabi'a samine ne shine konawa amma Allah ce qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ka gani ko wuta ta bada abin da ta bada sanyi ai abu ne wanda ba shi ne aka al'adanta ba to dan a nuna maka waɗannan abubuwan ba su da tasiri sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yace waɗannan abubuwan suna da tasiri da kansu wannan mutumin ya kafirta ya zan cikin malaman falsafa dan haka dai mawdu'i ne na alqur'ani ka duba ka ga abubuwan da Allah ya kawo waɗanda kishiyoyin abubuwa suna fita cikin juna sai ka hada almaddi wal ma'nawi annabi nuhu da shi da ɗansa annabi ibrahim da shi da babansa an gane ko wuta zamanin annabi ibrahima allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdar naran cikin suratu yasin ina fata an fahimta fa qul nadribuhu bi ba'dihha an bugi matan wato matacce ya zan sanadiyar samu mai rai sai ka fitar da misalai da dama dan saboda mutane su fahimci alqur'ani a wannan zamani da muke ciki Allah ya taimake mu Allah ya ce to zalikumullah wancan shine ubangijinku fa anna tufakuna ta yaya ake juyar da ku an gane ko asalin fi'ilina wato abin nan تؤفكون fi'ili ne na afaka shay'a ya'fifuhu idza qallabahu idan aka juyar da abu shi yasa ce yufaku anhu man ufik shi yasa aka sanya ma ƙarya suna al-ifku innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum domin qalbul haqiqati an wajhiha shi yasa aka sanya ma garuruwan mutanen annabi lutu al-mu'tafikat domin wato jibril sai da ya dauke su sannan ya juya su an gane ko ja'alna aliyaha safilaha shi yasa aka sanya musu suna al-mu'tafikat sannan kuma a cikin suratul najmi an kira su al-mu'tafika wal mu'tafikata ahwa to can wal mu'tafikat jam'i a cikin suratul tauba nan kuma cikin suratul najmi wal mu'tafika mufrad ya akai haka malamai suka ce da an kace wal mu'tafika an kalli yankin nasu gaba ɗai an ciro shi an juyar da shi amma da aka ce al mu'tafikat ana nufin babban garin capital da sauran garuruwan da ke kewaye da shi sai an ka kalli gari gari gari gari ko yanki yanki sai an ka ce musu mu'tafikat sai an ka kalli yankin gaba daya sai an ka ce al mu'tafika babu kuskure cikin alqur'ani baka gane ba ko kuma al mu'tafikat jam'i ne al mu'tafika al lil jinsi ce sai ya zamanto jam'i da jam'i ne duk yadda kai alqur'ani ba za ka ci kuskure alqur'ani ba sai dai in ka baka fahimci alqur'ani ba fa anna tufakuna ta yaya ake juyar da ku faliqul isbah
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ما لما إعرابنا القرآن سنكة فالق أنا إيه مثل إعرابي بداؤكو نفرقو za ka iya ɗaukarsa a matsayin wato khabar ne na mubtada ai huwa faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a na'at ne kenan sifa ne na ar-rabb da an ka ce zalikumullahu to shi Allahu din nan ba rafa a gare shi ba faliqul isbahi sifa ce daga cikin sifofinsa an gane ko ko na'at sannan waɗansu suka ce a'a idan muka ɗauke shi faliqul isbahi sai ya zamanto wato khabar ne ta'addudul khabar akwai khabar da khabar Allah shine inna Allaha faliqul habbi wan nawa kuma shine wato faliqul isbah sai zamanto khabar yana iya ta'addudi kuma ibnu malik ya tabbatar da wannan a cikin alfiya an gane ko to wannan ta fuskar i'rabi kenan sannan in muka je wajen qira'at inna Allah faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wato imam hamza da imam alkisa'i da imam khalaf an gane ko sun karanta wa ja'ilul laili sakanan an gane ko ja'ilul laili sakanan wash-shamsa wal qamara husbana to ja'alal laila su sun karanta ja'ilul laili menene matsala babu matsala in mun ce faliqul isbahi ja'ilul laili sakanan da ismul fa'il da ismul fa'il in mun ce faliqul isbahi wa ja'alal laila sakanan mun ce babu matsala ana iya asful fi'li ala al ismi ana iya asful ismi ala al fi'l babu wata matsala cikin wannan sai dai in baka fahimta ba kai kokari ka fahimta don saboda maganar ubangijinka ce Allah ya ce to faliqul isbah Allah shine yake fitar da wato hasken safiya al-isbah wato masdar ne asalin sa asbaha yusbihu isbahan amma laraba suna amfani da masdar suna nufin wato as-subh an gane ko imru'ul qais ce fa qultu aya ayyuha al-layl ala ayyuha al-layl at-tawil alanjali bi subhin wa mal isbahu anka bi amsali kaga bi subhin sannan yace wa mal isbahu anka bi amsali as-subh yake nufi da shi amma kuma wato akwai qira'a shadza faliqul asbahi wato sai zama to al-asbah jam'i ne na as-subh shi ma amma qira'a ce shazza ba a karantawa da ita domin ba ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba malamai sun yi fassara guda biyu an ce faliqul isbahi Allah yana kage hasken safiya alhali ko ba hasken safiya ne ake tsagawa ba dare ne ake tsagawa an gane ko wato hasken shi ke zuwa ya tsaga duhu to kuma an ce ana tsaga hasken safiya shi yasa wadansu malamai suka ce sai ka kaddara zulma faliqu zulmatul isbahi kenan hasken da ke zuwa zulmatul layli kenan shi isbahi din shine yake tsaga hasken dare ya abu shi yake tsaga duhun dare sai zama to ya fito an ganshi waɗansu malamai suka ce a'a faliqul isbahi Allah shi yake tsaga hasken domin hasken daga farko akwai alfijiri da suke kira alfajrul kadhib shine suke kira zanabu sirhan bundin kura kura wato bindin to lokaci da daddare na canza kama to alfijir na farko zai fito sai ya bace ko kirkeci waɗansu na cewa kirkeci ice kura wato ko kuma wato sai Allah ya sa hasken ya zo to hasken wannan hasken da ya zo ƙarƙashin hasken yana ƙarƙashin duhun dare daga ƙarƙashin shi Allah zai turo wani haske sai ya zamanto shi zai tsaga wannan hasken sai ya zamanto yayi ya bayyana gare shi almuhimu dai alqur'ani yayi amfani da lafuzza daban-daban wani lokaci ya nuna kamar abu ne wanda ana fitar da shi ana kwaye shi wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idha hum mudlimuna kaga asalin as-salhu akuya ce ake abin nan ake fedewa amma da sai amfani da wannan kalima almuhimmu dai magana guda biyu ce ko ya zama to duhun ne aka kaga ko ko hasken ya fara fitowa sannan Allah fitar da wani haske dai Allah mai iko ne akan komai faliqul isbahi wa ja'ilul layli sakanan Allah ya sanya dare ya zama to sakanan malamai suka ce abinda ake nufi da as-sakan shine wato lokaci na hutu daga as-sukunu ne domin cikin dare mutane suna yankewa su samu hutu wa ja'alna nawmakum subata as-subata ar-raha ta samu asali ne daga wato al-qat'u li'anna an-nasa yanqati'una an a'malihim an gane ko kalima ta as-sabtu tana nufin al-qat'u واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا ويوم لا يثبتون لا يستأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون an gane ko kenan Allah ya sanya dare ya zamanto lokaci ne na hutu wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wan nawma subata sakanan kenan dare ya zamanto lokaci ne na samun abin nan me yake da suna lokaci ne na yankewa daga cikin ayyuka to tun da an sanya dare ya zama to lokaci ne na yankewa daga ayyuka amma yanzu duniya kuma muna gani yanzu ayyuka manya-manyan birane na duniya irin turai da sauran inda aka ci gaba za ka iske ana aiki dare da rana to kuma Allah ce ya sanya shi sakanan lokaci ne na yankewa a'a fil asli in dai ana son a huta cikin dare za a huta domin da mutum zai mayar da rayuwarsa kullun ya yi aiki da daddare ya kwanta da rana zai haɗu da matsala domin wannan duhun yana da tasiri ga hutun ɗan adam an gane ko to amma fil asli Allah ya sanya shi saboda yanzu duniya ta ci gaba ana so sai an tara duniya sai an gina duniya shi yasa ake yin aiki da daddare amma ba dan Allah ya sanya shi haka ba mun fahimci wannan da kyau wa ja'ala al-layla sakanan Allah ya sanya dare ya zamanto lokaci ne na hutu an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a wa ja'ala al-layla sakanan Allah ya sanya dare ya zamanto sakanan shine lokacin da muke samun natsuwa a cikin dare an gane ko kuma samun hutu da samun natsuwa ina ganin ai suna kusan tare ko ba haka ba ana samun hutu ana samun natsuwa in an naso natsuwa ko ayyanci ban ce ana samun hutu ba don haka dai dukkan abin da ka fassara shi yayi kuma kudurori ne na Allah subhanahu wataala domin babu wanda isa kawo daren nan sai wa sai Allah kuma yana da shin rahama wa min rahmatihi ja'alakum al-layla litaskunu fihi an gane ko wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla wato fariqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana Allah ya sanya rana da wata su zamanto husbanan malamai suka fassara guda uku waɗansu suka ce husbanan shi husbanan jam'i ne na wato abin nan husban shi ne wato hisab lissafi ana ce masa husban wani lokaci to jam'in shi husban kenan Allah ya sanya rana da wata su zamanto lissafi an gane ko ma'ana abubuwa ne waɗanda an sanya musu adadin da za su kai zuwa gare shi kullun yajri li ajalin musamma waɗansu malamai suka ce a'a husban masdar ne domin masdar yana iya zamantowa an gane ko wancan na farko husban in mun ce jam'i ne na hisab an gane ko wato kamar shihab ne jam'in shi shuhban wannan kuma masdar ne hasiba yahsibu sai a ce hisaban wa hisabatan wa husbanan kina Allah ya sanya su zamanto husbanan abubuwan da ake kidaye lokaci gare su koko abubuwa ne waɗanda suna tafiya tare da lokaci domin ya ce wato ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan ash-shamsu wal qamaru bi husban ay yajriyan bi husban suna tafiya ne akan kididdigan lokaci waɗansu malamai suka ce a'a Allah ya sanya su su zamanto mi alama na sanin lokaci wannan kuma duk ba matsala bane domin ya ce waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn fama hauna ayatal layl waja'alna ayatan nahari مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم كاي ولتعلموا عدد السنين والحساب waɗansu malamai sun ce husbanan haske wanda yake fitowa daga gare su Allah ya sanya haske cikin rana ya sanya haske cikin mi cikin wata domin kalma ta husban wani lokaci tana nufin wuta ko haske an gane ko fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila alaiha husbanan min as-sama'i fa tusbiha sa'idan zalaqa kaje abinda malamai suka faɗa akwai haske cikin rana kuma lalle suna tafiya akan lissafi sannan kuma Allah ya sanya su zamanto alamun lissafi wannan ba matsala bane duk da yake akwai aya wadda ta zo a cikin suratul baqara yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj ko ba haka ba sun yi tambaya yaya wata yake sai aka ba su amsa kan abin da yake da muhimmanci aka kawar da su kan abin da baya da muhimmanci wannan asar ibn hajar al-asqalani yace bai inganta ba cewa sahabbai sun yi wannan tambaya yace a cikin al-ujab fi bayani asbabin nuzul wanda bai ma karasa shi ba ya mutu yace wa qad tawarada man la yada lahum fi sina'ati al-hadith waɗanda wato ba su da cikakken sani akan wato ilimin hadisi sana'a ta hadisi an gane ko tawarada ma'ana kamar sun yi baki daya alal jazmi bi anna hadha sababu nuzul hadhihi al-aya cewa sahabbai sun yi tambaya me yasa wata yake zuwa ya fara karami ya koma wato dan karami ya fara karami sannan ya girma ya koma karami ma'a waha'is sanadi yace sanadin yayi rauni sosai fihi a cikin shi wala shu'ura indahum bidhalik ba su da sani akan hakan ga bal kada yakunu an gane ko maqtu'an bihi kai yayi kusa ma ya zama to abu ne wanda an yi qat'i an an tabbatar da shi a yanke li kasrati man yanquluhu min al mufassirin saboda yawan wadanda suke kawo shi na tafsiri amma malamai sun fitar mishi da hanya ɗaya ɗaya sun kai guda goma suke cewa saboda yawan hanyoyin shi ne malamai suka inganta shi amma dai shi dai ibnu hajar ya ce ko an hada hannaye wato hanyoyin nashi bai inganta ba wallahu ta'ala a'lam wa huwa alladhi ja'ala لكم وهو الذي فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا سكنا نسوا ومما سكتنا ضمنتها نسوا كما كما هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ذلك توانتن الأمر دو أكبنونا مكو نفالق الحب والنوى دا إخراج الحي من الميت دا إخراج الميت من الحي أنغانيكو دا جعل الليل سكنا دا جعل الشمس والقمر حسبانا ذلك دكا ضميري ينكم زوغ أبن دي قباتا وانتن الأمر دا كتي غني تقدير قدراوا تيتا al'azizu mabuwayi wanda babu abin da ya buwaye shi, inna ma amruhu idza arada shay'an an ya ƙula lahu kun fa yakun sai dai in yayi hikima yana iya halitta abin cikin kwanaki saboda ya koya muku yadda ya kamata ku gudanar da al'amuranku. Al'alim masani shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda saninsa ya kewaye komai da komai babu abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai sani ba. A ƙarshe kafin lokaci ya matso an nuna min lokaci ya matso akwai baitutuka da wani malami ya kawo mai littafin bughyatul muslimina ai kuna jin bughyatul muslimina ko akwai bughyatul kullu muslim akwai bughyatul muslimina sai mun abin nan ɗaya daga cikin masu kula da ilimin hadisi a nan Nijar Sheikh Ismail Aqil ya yi tahqiqin wannan littafi da ahadisin sa ko ba haka ba muna da masu kula da ilimin hadisi a nan Nijar sosai Sheikh Ismail Aqil da Malam Abdulrahman Husaini suna da bincike akan littattafan hadisi sosai to mai bughyatul muslimina malami dan kasan Mali sai ya kawo wajen suna Allah al'alim an gane ko sai ya shirya abin da ake ce ma al'adabul khayali al'adabul khayali shine abu bai faru ba amma sai ka sawwara kamar abin da ya faru ko ba haka ba duk da mu yanzu muna hasashen abu zai iya kasancewa kaza da kaza da kaza da kaza to sai ya ɗauko ilmi tunda nan an ce ma Allah al'alim misali ya ɗauko ilmi ya kawo ya aje wuri ɗaya sai ya ɗauko al'aqlu sai ya kawo wuri ɗaya sai ya maida al'aqlu mutum an gane ko jassadahu an gane ko sannan ya maido ilimi jassadahu ya maida shi wuri daya sai ya sa su sai suka tattauna wa junansu kowa yana nuna ma wani yafi wani sai ya ce ilmul alimi wa aqlul aqil qad ikhtalafa man zalladhi minhuma qad ahraza ash-sharafa فالعلم قال أحرزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بي وتعرفا فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف يس علم العليم ده علم ما علمي وعقل العاقل ده هنكل ما هنكلي قد اختلفا سني ساباني من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف والنيني أحرز يتسكنتي يسامكو يتبتد asharafa ɗaukaka a kan wani kowanne na da ɗaukaka a wanne ne mafi ɗaukaka fal'ilmu ilmi wa fal'ilmu ƙala ilmi ya ce ana a harastu gayatahu ni ne ne wato a harastu na taskance gayatahu iyakar hankali ma'ana hankali abin da yake nema ni yake nema to tun da ko ni yake nema ai na fi shi daraja kai wal aqlu qala ana ar-rahman bi urifa shi ko hankali yace da ni ake sanin Allah in ba da ni ba ba za a san Allah ba ko ba haka ba to kaga hankali ya hana makami mai girma ko a'a wal aqlu qala ana ar-rahmanu bi urifa yace kai fa afsaha al-ilmu ifsaha yanzu kan sai ilmi yayi furuci furuci bayyananne wa qala lahu yace ma hankali bi ayyina Allah fi qur'anihi tasafa da ni da kai wani na Allah ya sifantu da shi cikin alqur'ani zaka ji an ce inna Allah alimun hakim amma cikin sunan Allah akwai al'aqilu babu yace to fabana lil ilmi anna fabana lil aqli anna al ilma sayyidahu sai ya ya bayyana ga cewa ya bayyana ga hankali cewa ilimi shugaban sa ne fa qabbala al aqlu ra's al ilmi wa sarafa sai al aqlu hankali qabbala ra'asal ilmi ya sumbanci kan hankali ya nuna yana gabansa wan sarfa juya ba da bara to kaga wannan wani dan ya nuna maka ilimi ya fi hankali daraja amma ana kiransa al'adabul khayali kamar yadda hariri ya cikin muqama yace wato wakilahu ma nakiratu la tata'arraf da kuma kalila wa dimna wanda aka kawo zaki da dabbobi ba wai ana nufin akwai zaki da kaza ba a'a wato wannan lokacin wanda ya wannan littafin idan ya bayyana waɗanda suka yi wannan aikin za a kama shi amma sai ya ce zaki yana nufin sarki ya ce zomo yana nufin talaka ya ce kura yana nufin azzalimin mutum wanda ke son ya zalunci mutane to kaga wannan ba za a kama shi ba wato shine ake cewa al'adabul khayali shauki ma yayi wannan a cikin الشوقيات بر الثعلب يوما في ثياب الواعدين فمشى في الارض يهدي ويسب الماكرين da zuwa waɗannan baitutuka da haka dai ulama suna da nasu abin da suke amfani da shi kuma suna yi rubuce rubuce dan saboda fa'idantar da mutane ga dukkan alamu lokaci ya matso ba za mu samu ci gaba ba nan za mu dakanta sai gobe in Allah subhanahu wataala ya kai mu da rai abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh